المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna biyar ga watan safar a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 muna 22 ga watan takwas shekara ta 2023 Allah ya kaddar haɗuwar mu a masallacin kofar arewa a garin gumel a karatun littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari game da na game littafin nan ya sa yau za mu tashi akan darasi na 186 kenan lambar hadisi na 1085 a shafi na 397 irin littafin da ke hannuna imam al-bukhari ya ce babu kaifal isti'izanu kaifal isti'izanu ya ce yaya neman izinin yake muna ta magana akan neman izini neman izini to da yaya ake neman izinin ya ma neman izinin yake hadisin shi na farko ce haddathana abdullahi ibn abi shayba qala haddathani yahya ibn adam an al-hasan ibn salih an salamata ibn kuhayd an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala Allah dan Abbas yake riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ista'adana Umaru رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shige shi ya nemi izini sai Umar dan Khattab yake cewa assalamu ala rasulillah assalamu alaikum aya da kullu umaru mun wuce sigar cewa idan ka bar guri da babban mutum a keɓe shi da sallama sannan sauran mutanen a haɗe su a cikin gama garin sallama to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Umar dan Khattab yazo sai ce assalamu ala rasulillah amincin Allah ya tabbata ga annabin Allah kira da aminci su tabbata a gare shi assalamu alaikum kuma sauran da kuke tare amincin Allah ya tabbata a gare ku yanzu ya girmama manzon Allah a matsayin shi na annabi ya bashi girman da ya dace waɗanda suke gurin kuma su ma sun samu Umar dan Khattab Umar dan Khattab ya ne ne neman izinin shi kuma da yi sai sai a yadin hudu umaru ko umar ya iya shigowa yanzu baya bukatar ce in shigo a ce wane ne za ka iya sallama a amsa ka ce ka shigo ba a san kowaye ba to sai ya bada da sunan da za a gane shi sai ce a yadin hudu umaru ko umar dan khattab ya shigo so babu laifi kenan a wajen neman izini a bayan kayi sallama an amsa maka da kuma sai ka ambata sunanka a wajen shiga ɗin assalamu alaikum wa alaikum assalam alhaji wane ne na shigo sai a to dan dakata wata il wani a iya ce masa a wannan yanayin ya shigo amma kai din dan tsaye a ƙara kintsawa tukunna da aka sai ambata sunansa kwararo a ya da kolo umar umar dan khattabi ko ya shigo inda ba dole bane ko ba shi kawai ko da bukata bai haske wani bai ba in kuka rufe mini akwai zafi wallahi wallahi na na a yadda kolo umar umar na kafabi ya shigo yanzu anan gurin muhallin shahin na imamul bukhari ba abin da aka amsa mashi ba ko aka bashi labari shi da abin da yake da bukata a neman izini kana iya ambatan sunanka ka faɗi sunanka sai kuma ya zamanto yana cikin neman izini din Allah ya samu dace babu man qala man za fa qala ana babu da zai bayani akan wanda aka ce mashi waye sai ce ni ne wani shi ne ya fi yawan faruwa ko mutum ya zo gina ka yi sallama assalamu alaikum alaikum salam waye ce ni ne da wani alama ne maza Allah yana faruwa to wanda aka ce masa manza waye ya ce ni ne ya yi daidai ko bai daidai ba to in muka tsanta fa ya yi daidai ya yi kusan yi حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ابن محمد ابن المنكدر yace ya ji Jabir dan Abdullahi yana cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fi dainin kana ala abi fadaqaqtul baba Jabir dane ga Abdullahi Abdullahi ibn Haram mahaifin shi Jabir ibn Abdullahi mahaifin shi an karshe shi ne a yakin Uhud kuma kafin a kashe shi cikin wasiyar da yawa ɗansa shine akwai ƴaƴansa da zai bari marayu mata da kuma bashi da ake bin su da ta ina mutu akwai bashi kaza a kaina waɗannan yaran kuma ƙanduwanka ka kula da su ɗan musayar magana suka yi da shi da ɗansa ba baka bari in fita yaƙe ta yaƙe ma baka fi ni ba san shahada ba kuma ka fi ni san aljanna ba ita kuma aljanna dama ga santa ake wa fi zalika falyata na fasil mutanafisu dan ya ja uban ya ja yace baka hakura kawai dan yi gaba in na mutu ga dai kannuwanka nan ka kula da su kuma ana bi na bashi a guri kaza da guri kaza ya sanar aka fito yaki ana fara yaki kina farko farkon mutumin da ya samu shahada kuma hida guri ne ma ya rincabe takofin musulmi ita ce ta kashe shi amma da a filin yaki karanta kamar da shiga ciki ko a filin yaƙi kuma a ƙoƙarin ɗaukaka addinin musulunci a nan allah maɗaukakin sarki hukunta masa shahada sai zama tura cikin manya-manyan shahidai na farko da haka wannan bashin da ya bar masa ya tsaya wa jabir ɗan abdullahi kuma ga abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar akan bashi musamman in mun karanta hadisin da wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai sallace shi yana tsaya akan gawar sai ya ce kal alaihi dainun akwai bahi a wuyansa aka ce eh akwai silai biyu na zinare silai biyu na zinare rubu dinar dubu hamsin da nawa a yanzu dubu hamsin da ɗaya rubu dinar ko dinare ɗaya na daidai da naira dubu ɗari biyu da biyar a kuɗin najeriya dinare biyu na kuma daidai da dubu ɗari hudu da goma shine kusan bashin da ake masa shine dinare guda biyu yace to ana bin baban ku bashi ko ana bin wannan mutum bashi yace iya akwai dinare biyu daidai da naira 410 sai manzo Allah ya ja da ba yace to sallu ala sahibikum shi wannan wanda ya mutu abokin ku ku sallace shi sallu ala sahibikum manzo Allah ya ja gefe ɗaya daga cikin mahalatan sai ya ga cewa manzon Allah ya tsaya akan gawar mutum a fasa sallata shi saboda 400 sai ya fara ce manzan Allah a sallace shi ni kudin ya dawo kaina kaga yadda ba a mugunta kenan sai a sallace shi ni bashin ya dawo kaina yanzu da wani dai a zaman hadisin majalisa oh ce wani wallahi duk wani rigunan da yake a haibahi ake bin sa a hai karyar banza ce aka za wahi ne kawai zancen fa za a yi karyar banza ce duk adam banza ce duk burga ce sai ce manzo Allah ka sallace shi ne bahin ya dawo kaina yace kana nufin yanzu shi har a gaban Allah ba abin shi nauyin ya bar wuyan shi ya dawo kanka yace manzo Allah ya dawo kaina sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace wannan mutumin ba kuma anan ta kare ba bayan ya sallace shi kuma sai yake tambayar wanda ya dauke bashin kabiya to wallahi manzo Allah har yanzu kudin nan bai samu ba 400 a dai wannan mulkin yanzu akwai yar matsala fa na'am na? ta yi yawa ko? manzan Allah sake tambaye sa kariya ita wala harin zuban biya ba ala'adar duwan da ya kuskura aka biyo 400 za a daɗe ana fama da ita kafin dahin kafa ta sai ta taliya ta sai ta ya iya ware 400 ya biya za a jima ana murzawa da aka yi manzan Allah ya ci tambaye sa kabiya a a kabiya a a kabiya a a ranar suka ɗaya ce masa ka biya ya ce na biya ta ya ce to yanzu al'ana bara da jildatu yanzu ne fatar shi ta yi sanyi fatar jikinsa ta yi sanyi malamai sai ta tattauna a mai manzan Allah yake nufi da fasa ta yi sanyi duk da an biya bashin har yanzu a jikin obin aka kara hili yake ɗan ɗaukan ɗumin kamar na mai zazzaɓi ko da ba a masa azaba da wuta ba ko da ba a ƙona shi ba yakan ji ɗumi kamar yana obin ya ce wannan yanzu ambatan da kai ka biya a yanzu ne fata shi ta yi sanyi to sahabban maza Allah duk sun san irin waɗannan haɗarin akan bashi ya sa to duk inda matsalar bashi ta zo su kuma ba sa sassauci a kansa ba sa sanyi suna ƙoƙari su tabbatar ya biya wani malami yake cewa yanzu mun zo wani zamani ne da kusan rayuwar gaba ɗaya akan bashi aka ɗora ta tun daga gwamnatoci har ɗaya ɗaya mutane kowa ana bin sa bashi yanzu ka daga gwamnatin jigawa ana bin ta bashi ko ba abinta nawa ake binta ko ba abinta dai kowane ma'aikaci yanzu a yau yana binta a aiki na kwana 22 da ya mata sauran kwana uku ta biya shi duka aikin da yake mata tun daga kwana na farko na biyu na uku na hudu har aje na talatin aya bashi aiki sai da ran da za a biya sannan ya zama to bashi in ko ka'idar kadago ce kana tashi aka ce a biya ka to ba ta biya ba ba ta biya na sati ba ba ta biya na sati biyu ba tsarin da aka yi har gwamnatoci ana bin su bashi har ɗaiɗaikun mutane ana bin su bashi sai yake ta to a wannan zamanin da bashi ya zama to kamar riga ce a wuyan kowa mafi kankantar abin da zai fidda mutum a wajen ubangiji ya zamanto yana da wasiya kana rubutu duk wanda yake bin ka bahi akwai jota ka rubuta wane naira kaza ka aji wane naira kaza ka aji wane naira kaza ka aji ƴaƴanka su sani matanka su sani da ka mutu ba zan cewa ne zo ce ina bin ka bahi kawai ɗauko littafi ka buɗa eh da wane da wane da wane hikina ta zama wasiya faman baddalahu ba da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddilu duk wanda ya bude littafi yaga ana bin baban su bahi kuma gado zai kare he boye littafi kai ka fita ismuhu ala allazina yubaddiluna zunubin yana kan wanda ya boye shi uban ya fita da haka babban abin da zaka kanka gata ka bada bayani ana bina ana bina ana bina hikanan ka fita in ka samu dama ka biya babban jari kuma a bashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya ci bahi da niyyar zai biya to Allah madaukakin sarki yana taimakon sa ya biya wannan bashi wanda ya ci bahi da niyyar ya ci ne da mugunta shi kuma ne Allah madaukakin sarki ke jarraba a cikin rayuwa fiye karewa lafiya ba yasa zai wahala ka ga mutum mai rikicin bahi na gangan kuma ka gani Allah sa mai nutsuwa yana da matukar wahala Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ba mu ikon mutuwa ba abu ko kwandala a wuyan mu ya fi komai dadi wallahi ko da za a ɗauke maka wallahi ya fi komai daɗi ka mutu ba abinka daga cikin shawarar da nake ba kuma mutane wani lokaci in son samu ne kafin a sallaci ma mamacinku a biya bahin wannan wasu sai an ji an da an yi kwana uku za ku mutuwa ta bar sai ake dan tambaya ni in aga kuna ciniki da shi kana bin sa ko bana bin sa kana bin sa ko bana bin sa tun kafin a sallaci ga in za a iya kawai a biya wane nawa kake bin babanmu dubu ahirin ce to gata nawa ne ɗari uku gata nawa ne naira goma ce ta soɓo gata akwai wani babu in an ba an tsaya kan gawa a tambaya jama'a wa ke bin sallah kafin a yi sallah bahi kafin a yi sallah babu akwai e na yafe akwai kaza ne an gama sai a sallace shi to jabir ya san an babansa ya mutu ana bin sa bashi kuma ya kasa biyan bashi sai tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a agaza mana a biya mana wannan bashi ko a taimake mu wajen yadda za a biya babansa bashi malamai suka ce kuma ya inganta kenan a je har fadar shugabanni masu mulki idan matsalar gida ta ci tira to a je a kai wa shugabanni kuka kuma an ce ba dole ba ne sai an jira su sun zo ofis ana iya bin su har gidansu da haka idan rai ɗinku ya zo a je har gidan shi in sanata ya zo a je har gidan shi in ciyaman ya zo a bubbuga mai kofa in ba ya so ya bari a wanda zai je kuma ya roƙi Allah ya tsaya ta in ya tsaya ta ba wanda zai je gurin ko sallama in yayi ma ba za a ansa ba wallahi fa in kaga kana sallama ana ansa kana da rufin asiri eh kwana kwana nan na yi sharin wani ciyama a status dina na ji tausayin sa matuƙa da gaske ana tambayar sa aka ce wai da gaske ne kai ciyaman yace na yi ciyaman yace baka ji ba abin da mawaki na yake faɗi ba sai kotun waka yace shi in ka je mai da bukata in yace jira ina zuwa ya ce to in ya fita fa neman biyan bukatan ka zai ko kai ko ka ga yayi awa nawa bai dawo ba to a neman biyan bukatar ka yake ba yau ya tafi ba shi ne yake ba da labari a wannan dai dan abin da na ya share wani ya ba sa bai ce masa wallahi tahi suka yi ba ci abinci a gidansa ba shi kuma ya ba zama cikin garin darazo a ina za a samu abin da za a bawa shi wannan mutumin yace bayan awa biyu ne da kyar na samo dame daya yana zuwa kuma shi wannan mutumin har yayi fi hidansa ya bata ya dauka dirga ya aka zance da irin na yan siyasa ya fita abin da ta damu hankali inda na tsince shi din ko inda aka sa hotonsa a bakin kwata da wani abu kamar magani yana sha a cikin datti kata kata to ita wannan duniyar akwai abin tsoro a cikinta yasa ake ta duk inda Allah madaukakin sarki ya kai ka wallahi ka bi ta a hankali kai mata taka tsantsan kuma kai kokari bakin mutane ya zamanto na alkhairi ne a gurinka ana ma addu'ar Allah ya sa ka gama lafiya wani yayi kokari wani ya tsare amana wallahi ya faɗa kai kar kake tsokalar mutane ana Allah ya zakara ta yume ayman waje karba addu'a talaka ana karba Allah madaukakin sarki da kanshi yana cewa wallahi la ansurannaki walau ba'da hini duk wanda ka taba cikin talakawa yace Allah ya isa ba ta da shamaki in ta daga sama ba wani mala'ika da ya isa ya tare ta ta ji har ga al'arshin Allah madaukakin sarki in ta je ta kai kuka Allah zai ce wallahi la ansurannaki walau ba'da hin sai na rantsa da Allah sai na rama miki to Allah ko bai rantsuwa ba an gama fa kuma rantsa zai ce wallahi sai na rama miki walau ba'da hin ko da bayan tsawon lokaci ne da haka wallahi duk wanda ya tunkuni talaka ya taba talaka ba zai taba gama lafiya ka dawo shi yasa wallahu ta'ala alam zai wahala kaga wanda aka bashi amanar kudin al'umma ya zalunce su suka mai Allah ya isa kuma ka gani wai salin alin da mutunci da daraja da kwanciyar hankali da komai ya gama lafiya kalau ana da matukar wahala wani ko cikin iyalanka ya an jarrabe wasu matansa su hana mai kwanciyar hankali wasu ƴaƴansa su uzzura mishi wasu barayi su uzzura masa wasu ƴan damfara su dame shi wani a sa masa yawan mafalke-mafalke da mugayen tunani haka kuma zai mutu wani kuma yawan takara da yawan faduwa da yawan kashe kuɗi har sai kuɗin ya ƙare sannan ya zo ya la'asa ana madaukakin sarki ya samu gama lafiya ya ce turaji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi dainin kana ala abi dangane da bashin da ke kan mahaifina muhalli shahid fa daqaqtul baba sai na bubbuga kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙala manza sai manzan Allah ya ce waye faƙultu ana sai jabir ya ce ni ne ƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ana ana ni ne ni ne manzan Allah sai yake maimaita wannan kalmar mun wuce a baya idan manzon Allah ka faɗi abu ya maimaita alama ce ta yana kyankyamin wannan abin da ka aikata ni ne ni ne ni ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita masa kalmar shi ana riwaya sai yace ka annahu karihahu kamar manzon Allah yana kyankyamin wannan ansar da aka bashi a wata riwayar karihaha manzon Allah ya kyabaci wannan ansar da aka bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito mashi malamai suka ce to menene isti'zanin a cikin wannan hadisi sannan menene ya jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyalkyamu ansar da aka bashi me ce isti'zanin a ciki na malam salisu kace yanke sa kofa wannan bubbuga kofar da yayi malamai suka ce shine neman isan da shi yayi menene dalilin da ya sa ransa ya ɓaci alaikum salam cewar ni ne na'am na'am na'am to amma kuma ake maza Allah ya fito ya ake maza Allah ya fito ya aka yi maza Allah ya fito
ni ne ana wannan kuma ya nuna masa
a wato makwakwalon wani ke son wasa yanzu wanzu Allah an ce masa ana amma ya fito me yasa ya fito suka ce ya gane mure mai magana dan da bai gane ba da bai fito ba to menene fuskar kyankyamin da manzon Allah yayi sakan tana cikin ansoshin da aka bada wata illa so kwakwalon yan uwa kuma su hararo wani abu banda ansar da dan kofa ya bada faɗin ana ba ta nuna abin da ake da bukata kamar ba ka ƙara kome ba dama da ka ƙwanƙwasa ƙofa an san da mutum da aka ce waye ka ce ni ne har yanzu kana ba da labarin mutum ne ba mutum mutumi ba ba kuma ɓera ba ne mai buga mutum ne buga ba akuya ba ce ba aka ce ba ka ƙara kome ba aka ce wasu suka ce ita ce wajen hulkarahiya wasu kuma suka ce a'a dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci wannan ansar ba dan bai gane jabir ba ita ansar akwai nau'i na alfahari da nuna izza a cikinta na'am waye sai ka ce ni ne wa ita kalmar ni ne kamar tana nuna wani lokaci abu na isa da kasaita yasa manzo Allah yake nuna cewa ana ana kamar yana kyankyama masa karka zamanto mai girman kai da kafafa wasu malaman haka suka ba da ansa wasu kuma suka ce wajhul karahiya abin da ya sa manzon Allah ransa ya baci yadda ya mai da kwankwasa kofar ita ce neman izini ba a samu sallama a cikin hadisin ba duk da cewa ko ba ce ba zai sallamar ba ko ya sallamar fa daqaqtul baba sai na buga gida kaga kenan ya kamata da ya kwankwasa ya ce assalamu alaikum sai malamai suka ce da ya takaitu da wannan buga gidan wasu suka ce anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya bashi amma suka ce ba abin da ya nuna kuma bayan kwankwasa kofar yayi sallama ko bai sallama ba wallahu ta'ala a'lam da haka dai a cikin salo da usluban da ake neman izini da shi akwai kyankyara kofar gidan mutum assalamu alaikum ko kwankwankwan assalamu alaikum waye ni ne wane in shigo ka hada duk abin da ake da bukata isti'nasi sallama isti'zani faƙala ana sai ce ni ne da haka abinda ake so in an buga an tambaya to baɗi sunanka da za a gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sake yin haka da shi tsakanin Ali dan Abi Talib da ƴar uwarsa ina ji Zainab ce ko Ummu Hani to ba na Ali dan Abi Talib da Ummu Hani ba Abdullahi dan hasbunallah matan shi dai Zainab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi a filin Idi na mu'az ibn jabal kenan ko manzo Allah yayi wa'azi yace Abdullahi dan Mas'ud Allah dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi a masallaci yace mata ku rinka yin sadaka ko Allah ya sa ba ku haya wuta ba inda ba ku so ku gone ku yi sadaka da ta zo gida ta ji an yi ambaci wuta an ambaci wuta me zai hana shiga wuta sadaka sai ta cire sarkar gwal ta cire awarwar na gwal ta cire yan kodayen gwal sai ta sa a jaka ta miƙe ya za ta ce manzo Allah ce ai sadaka zan ce in sadaka ta ce ni zaki ba da ni da dana mun ne muka fi cancanta da sadaka ta haba ya za in cire sadaka a gidanka kuma in baka bayan wajibi ne ka ci da ne to wallahi da fi kuwa cancanta da sadaka har yanzu kuma matan mu ba su yadda musu ba mu sadaka ba magana ce wallahi musamman ta san kana neman aure ba ta baka ba shine magana ta gaskiya wala ita wadda ta tattare ce mata wallahi duk duniya na fi kowa cancanta da sadakar ke ta gaba ta yadda ba shine in kana ustaran ce kai hakuri za ka yi tuwa matar ka wajen ba ta yadda ba kawai za ta yadda cutar ka kake in ka kawo mata hadisi za ta ga wai da ka tahi wayo ba in ka ka aya ta imana yanzu ka kawo aya mana tun da yanzu na hakkin ka ne da ga yadda ce to bara in je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kai da taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ba zai ta yi sallama assalamu alaikum alaikum salam ta ce manzo Allah kai wa'azi ko da ta yi sallama wa alaikum salam wace ce sai ta ce ni ce Zainab sai ta mata ayu zayanib a cikin Zainabawan wace da haka in kuna da yawa abba abba abba kamar ni assalamu alaikum alaikum salam waye kaka ce abba ne aga yanzu wani abban nake kallo ga wani abban a gabana gari ga mu hudu ma za haka a gaban bai to abba kaɗai ba za ta wadatar ba ko kare ka ce to abba ladan ko abba isha ko ko abba tina ga abba yin labai ko ka ce dr abba yanzu ko arami arami yanzu kowane za su ta fita da aka da ya wace wace zainab za su ce zainab matar abdullahi dan masa'ud sai da aka tambaye ta ayyu zanib sai ta ce matar abdullahi dan masa'ud matsala ce ne matsalar ta ce kai wa'azi ne a yi sadaka na cire gwalagwale na zan bada azra dan musa'u ya ce ya fi cancanta da wannan sadakar ya ce gaskiya ya faɗa a je a bashi da ku wala ku ba ke so in dai lada kike so mai yawa ke ba mijinki ko zakka kika fidda dubu ɗari takwas to wanda ya fara cancanta da wannan zakar mijinki abin ki fito titi ki raba fa raba ɗari uku sai a zauna lafiya kalofa na kuma a ci da ke haɗe wallahi ita ce wannan sadaka mai hannu biyu ta ci gaba ta ci baya kuma da a cikin ci gaba ne ba kuma sannan abinda har yanzu mata ba su gane ba ko na sha faɗa in ce maza kwalamammu ne suna da kwalama wallahi duk matar da take iya ba mijinta kuɗi to baya iya tada mata hankali a lokacin da kuɗin zai zo shi yanzu Allah ce kina fitar zakka 1800 kina ba shi 1300 kuma ya gane a watan Muharram kike fiddawa Abdul Hijja ya kika bata masa rai ya ra'ayi zai jira ko ba zai jira ba zai sai yasa wallahi ita wannan kwandalar tana magani wallahi matan mu dai wasu gane ba amma wannan kwandalar tana magani Ahmad ibn Hanbal bayan an azabtar da shi akan mu'tazalanci uban kakan ya mai azaba uban ya azabtar da shi dan ya gaje shi zamani uku yayi da sarakuna uku kowanne yana kurkuku na ƙarshen da ya fito sai ya ce wallahi na fahimta duk wannan zaman da kai a kurkuku zaluntar ka aka amma ina nema wa iyaye na afuwa da alfarma don Allah ka yafe musu ya ce na yafe musu an gama sai kuma ya kirgo kuɗi a yan jaka ya ce wannan kuma a bawa malam ladan halhalin da ya sha a gidan firgin ya yi tefa ne ya ɗan renovating jikin shi refurbishing ne ya zai tada komada da aka bahi ya jiddiga kudin ya juya sai ce a maida mashi sai ce wallahi hadihi ashaddu min tilka azabar wannan ya ce wallahi ta kowace waɗancan duk azabar da za su mun ba zan canja ra'ayina ba ita amma haka wanda yake baka kwandala sai ne muhallin shahid din yana iya canza maka ra'ayi da aka dumatar da ta iya yadda ta buɗe wa mijinta a jihu Allah ta zauna lafiya kana har a wata ajin wasu mata anan na gaya musu na ce in kina da kuɗi kina zaune a kujera mijinki yana zaune a kujera kuɗin ki bai miki amfani ba Allah fa in dai kina bahi kina zaune akan kujera kin haɗe za ki ga in yaro a ƙasa zai zauna to ya canza da kiran ki ya ɓaci wala ba wanda yake samun girma ya saki a jihunsa ko maza da aka ce su ne shugabannin mata sai da Allah sa kuɗi a ciki الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم daga mutum Allah ya hore mata kuɗi ta yi amfani da kuɗin ta za ta zauna lafiya karau daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya taimaki na na Khadija banda mutunci da dattako da alfarma da take da akwai ko bata wa mijinta mugunta akan kuɗin ta ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duke da tafi kowace amfani a gurin sa a duniya dukiya biyu ce da matarsa na Khadija sai kuma ta Abubakar Siddiq yace waɗannan guda biyun dukiyar su Allah ne madaukakin sarki zai biya su yace amma duk wani wanda ya mana alfarma da kuɗi mun biya shi ba mai bin sa bashi ya ce amma abubakar mun jira allah maɗaukakin sarki ya biya shi da kansa na na gaji da ita kuma na ta kudin sai da ta maida duk abin da manzan allah yake so ɗauki kuma buɗe masa jaka ta ɗauki iya abin da kake so kuma ta zauna a zuciyar manzan allah ta yadda har bayan ba ta raye ta ce manzan allah ce wala bai samu canjinta ba bai samu madadinta ba bai sa mace in ta zama dattijuwa na ce dattijuwa kan ta ɗauka tsohuwa fa ko ana iya samun yarinya a shekara sha takwas kuma dattijuwa ta iya sarrafa miji ta iya rike miji dattijuwa ce marar mugunta marar kyahi mai san mijinta ya ji daɗi wallahi ta gama akwai da suke da mata ɗaya tangan da hudu suke ce musu saboda su ɗin bango ne su ne bangon gaba su ne bangon kudu su ne na arewa su ne na tsakiya duk inda suke da buƙatar agaji suna agaza musu Allah madaukakin sarki ya taimaka eh babbar matsalar mace in tana da kuɗi to ya ga abokin shawara ta yana waje wai mijinta zai cuce ta a mutumin da ya je gidan ku ya nemi auren ki ya kawo ki gida ya baki abinci ya baki abin sha wani lokacin mahiyya miki hanyar kuɗin wani mahiyya ba ta jari wani mahiyya sa ta a makaranta shi ya fara mata aiki shi yake kula da ita akwai matan da a hannun mazajen su suka yi digiri suka yi master suka yi phd suka zama professor amma duk da wani ya zama abokan kuma faɗansu abokan rikicinsu so duk wanda mijinki ya miki gata ya kamata ya zama to shine babban abokin shawararki wallahi sai a zauna lafiya kano Allah ce mu mu Allah ba mai ikon gyara kai kuma karka zama to mai kwadai din karka sa ran an baka ni ka san wanda an yi wa'azi kuma ya dauka kuma yanzu fa kenan ya samu yadda yake so karka sa a ranka su mata rowa su maza kwadai haka Allah hada mu abinda wannan yake so wannan baya so so kai ka fita ka yi gumi ka nemi naka in ta baka kuma karka sai baka so in ka fita nema baka samu bai ka kashe maka wata 'yan zabuwa karban ka ranka a bace namiji ka gamiya da zabuwa zunkun zunkun ya aka yi waye kawo zabuwa ta sai nita ne yanka ci to waye saki neman guri ne mana ba matsala ne Allah sa mu dace da haka ya tambaye ta ayyu zayani ta ce mata Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah ce su suka fi cancanta ta dauki kuma wannan sadaka ta ba wa mijinta da haka hatta sadaka da mace take ba wa mijinta tana mata maganin duk musifar da aka cewa tana bada ba ya ta fita ta samu almajiri ba ba ya ta samu wani kazami ba ba ya ta samu wani wanka ba ba ya ta samu mai goyon uku ba ba wannan da ya an ba mai goyon uku yanzu da almajiri sun kuma masu wayo har yara an ci haye su ake ɗaukowa ta je gidan wannan ta ɗauko ta je gidan wannan ta ɗauko ta riko wannan ta sa wannan ta taho a gaba wai ya gare ta a taimake ta don ba za ku yi aihuwa ba ba ku yi riƙe ba ce ku aihu wa ya ce dole he kun ahu me za a yi da ƴaƴan da kuka hausa gari kuma an kun ga hausa gari me suka hu mutanen garin karatun fatiha ko salatin annabi da menene kuka cancanta a baku Allah madaukakin sarki ya sa mu gyara ka annahu kariha ku mun gama da hadisin na san na tafi bayani ba san ba ina na bar maganar ko an gama da shi na'am to muna maganar ana ana ko in zaka bada ansa a fahimci wane ne shine maganar ayyuz zayanib inda ta shigo ni ne wane a faɗa wasu malaman suka ce ma idan ba za a fahimce ka ba sai da inkiya ko da ba ka san inkiya ka faɗe ta akwai sunan da ba a gaya maka amma in ka san ba za a gane ka ba sai da wannan sunan sai ka faɗa kamar irin su al'asha ai kalma ce ta dan mara daɗi a gurin balarabe a a shahini wanda in dare ya yi baya iya gani mai dindimi ko amma balarabe sai mai da hisuffa in kana da akwai sai ce maka a asha mai dindimi to mu kuma a gurinmu kamar mai ido ɗaya ko mai duruduru ko ɗan gurgu ko ko ɗan wada ka zo ka sanarwa assalamu alaikum alaikum assalam wane ne ta ahmad ne wani ahmad ɗan gurgu baka so kowa ya je ya zama to abin sukuna amma dai mai gidan ya je ya gano ake ne sai ta oke ta tsira da dare ya fito shi Allah samu dace حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وترانا من الله صلى الله عليه وسلم يبقى مسلاتي وأبو موسى يقرأ لدلوكة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس yana karatu a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka manzon Allah ya karaso sai ya ji karatun shi fa qala man hadha sai manzon Allah ya ce wane ne wannan ya tadda wani mutum a cikin masallacin sai ya ce masa man hadha wane ne wannan buraida da yake ruwaya hadisin sai ya ce masa fa qultu ana buraida nune buraida ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake so kada ce maka waye kai waye kace ni ne har yanzu baka bada ansa ba da manzo Allah ya tada shi a cikin masallaci tun da dare ne sai masa waye wannan sai ce masa manzo Allah ni ne buraidatu kenan magana ta kare amma ni ne kaiwa ka sake bayani ai an kasa kalmomi wane ne ce ni ne buraida ju'iltu fidaka Allah ya maida ni fansar ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya maida buraida yanzu kuma abokin zancen shi in kana zance ka san da wa kake kada kawai da ka haɗu da mutum a mota kuna tafiya kuma ka ci gaba da ba shi labari to hi waye wanda kake ba wa labarin a tsakanin ba yasa za ga wasu mutum sai idan ya ciyo su har a mota yi akwai wanda aka zo tafiya suke da mota a yan sanda na barayi ne ba su da mutunci ai kaza da kaza da wani kuma a gefen ɗan sanda yi ana sauka ɗan sanda ya tsare wa kin kuma ce duk yan motar nan ko heda ne kuma sai Allah da Annabi sai ba da hakuri to yasa in dai zaka yi zance to ka san waye a gefen ka wani ɗan sandan shi kuma da fagare shi so yake zungure kama kai na ga direban da ya zo shi ɗan sanda ya zo lallaɓo su ya ga dorina a motar sai ya ce masa wannan dorina fa ya ce wallahi saboda bacin rana ce ko ɗan sanda zaka da ka a hanya sai ni sai ni na isar da ki ɗan sanda waye ƙaryar mu wala yana kallon ɗan sanda da ya yi kwafa na cewa to ba a zan da yake so ba ke da ya samu ya so ita yan sanda zai da ka da ita hanya huce haushinsa wata karmai da kudin mota Allah samu dace da haka duk lokacin da zaka yi zance ka tabbatar da kake zance yasa a kissar yakin ahzab ai da aka bota Abu Sufyan da zai bada jawabi Abe da bai bada jawabi duk da aduhun dare yake sai da yace kowa ya tabbatar waye yake gefansa sai da aka tabbatar babu dan leken asiri amma duk da haka dan leken asiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su kuma da ake so a rayuwa ka zaman to very much kenan ana cewa kowa ya tabbatar ni kuma ya sauri kamar hine bai tuhuma ya tace mun kusa da shi wai kai to kaga lokacin da yake tace marka ina tuhumar ka ina ka samu damar kai kuma dawo da tuhuma sai ce masa ni ne wani dan wani jima ne zuwa sake tattafa matsaya to da yasa kuma ku ya tuhume ku ya ku masa yake da suka kyale aka bada labari eh ko lafiya kalau duka majalisi lafiya kalau sai kuma ya bada jawabi to wani lokacin sanin da kake da magana yana da amfani Allah madaukakin sarki ya samu dace mu ma kuma abin da yake wuta daga bakin mu kuma na ahuwa ran talata mun taba ran lahadi ko mun taba gan direbobi yau kuma mun taba yan sanda kuma na san duk muna tare da su Allah ya shi mana baki da حدثنا عبد الله بن بريدة آه يكي تيا من هذا سيتي أنا بريدة يتني لي بريدة جعلت بداك الله يميدني فانسا أقريك يا رسول الله فقال سيما الله تيدا بريدة قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود yace wannan Allah madaukakin sarki ya ara mai salo a cikin salo irin na iyalan Annabi Dawud Allah ya bashi dadin murya iya lankwasa murya iya karatu da dadi yadda annabi dawud in yana karatu duwatsu da bishiyoyi suke taya shi abu musa ɗakari ma allah maɗaukakin sarki ya ba shi daɗin murya akwai daɗi allah ya baka ƙur'ani kuma allah ya hore maka murya akwai daɗi in biyu suka haɗu akwai daɗi haddar ajiyarta gangan kamar dutse kuma an ka sauta muryarka kamar ta budurwa akwai daɗi ga daɗin murya ga daɗin haddar to wannan biyan suka haɗu annabi dawo saboda daɗi an ce fa dutse rawa yake in yana karatu biya yake ji kamar rihe ya lankwasa ya lausa nan ya lausa nan ya lausa nan ya lausa nan kuma haka Allah ya musu umarni ya ji ba lu awudi ma'ahu wa tayr wa alanna lahul hadith ku koma kuma kuna tasbihi tare da shi idan zai karatu da safiya ku taya shi in zai tasbihi da yamma ku taya shi haka tsuntsaye an ce tsuntsu ko tahi yake in ya ji annabi dawo yana karatu a gurin zai tsaya yana shawagi ba zai iya wucewa ba saboda daɗin karatu kuma an ce ko arne ne in dai Allah maɗaukakin sarki ya hore maka daɗin murya kana daɗin murya in kana karatu sai ya saurare ka ka je kake ganin irin experiment da ake a kasashen turawa a tsare mutum kawai a sa masa murya wani makaranci mai daɗi za ga ya limfe hidansa shi yasa manzon Allah ya hana a karanta Qur'ani ba tare da rerawa ba laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an duk wanda baya da alkur'ani ba namu bane da haka in zaka ja mutane sallah karera murya ba riya ba amma fa in zaka yi tilawa karera ta amma ba riya nace ma kai ba fa karera yadda za a ji dadin karatu sai ce qali o o ya hada mizmaran min mazamiri ali dawo irin wannan ya sake mai tuwa da Abu Musa al-Ash'ari din manzo Allah irin zagayen da yake na dare ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana karatu ya tsaya a bayan gidansa sai manzo Allah bai wuce ba yana ta zuba karatu har sai da ya zo sujada ya ruku Allahu akbar Allahu akbar ya zama sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu ba zai kara ba sannan manzo Allah ya gaba da zai kara da yana tsaye da suka fito da sabi sai aibe na wuce ta bayan gidanka na ji kana sallah wallahi laqad uqita mizmaran min mazamiri ali dawud Allah ya hore maka murya wallahi karatun ka akwai dadi sai ce manzo Allah ya ce wallahi da na san kana tsaye la habbartuhu laka tahbiran da na ƙara rera maka yadda zai kayatar da kai ashe ana iya rera alqur'ani ya burge mutum matsawar abin da ake da bukata a kimsa dadin alqur'anin ne a zuciyar mai saurare ba wai dan riya ba a ce ka iya insha Allah ba wata matsala insha Allah sai babi na gaba na ga mun ja karatun yanzu har takwas da kusan minti goma sha wani abu abin da muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah madaukakin sarki nuna mana kuskuren mu gyara ne aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin akwai sakonni guda biyu akwai yan uwa da aka ba su dukan wani shugabanci ko da na dan wucin gadi ne suna da bukatar taimakon yan uwa a sa su a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya riko da hannayensu ya taimake su Allah madaukakin sarki ya sa su ajiye nauyin kamar yadda aka dora musu a cikin aminci da amana da adalci Allah ta yasa riko Allah ya ba su ikon jagoranci akan adalci abu na biyu an sanar da roƙon ruwa a daga fada mai martaba sarki ina ji an yi a filin idi a yau mun yi niyya gobe da safa mu je filin idin mu yi roƙon ruwa to sai naga kungiya ta sanar su ma za su yi roƙon ruwan gobe a idi madadin a raba guraren to duk wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa dama zai iya zuwa masallacin kungiya a fitar roƙon ruwan baki ɗaya in ba Allah bane ya kadara aka samu ruwa cikin dare ubangiji Allah ya tausaya mana Allah ya shayar da mu ruwan Allah madaukakin sarki wannan barazana da take tun karamu a cikin wannan damuna Allah ka yaye mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin